أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin nabina muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in yau muna shidda ga watan jimada kula ko zulqa'da zulqa'da hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ishirin da shidda ga watan biyar miladiya na da dubu biyu da ishirin da hudu sati da ya gabata muna cikin babul karami wal judi wal infaqi fi wujud al khair thiqatan billahi ta'ala babi wanda yake bayanin karamci da kyauta da ciyaswa a huskoki na alkhairi bangarori na alkhairi kuma yarda da Allah madaukaki cewa shi zai biya ya mayar da abin da ya bada mun karanci hadisi na hadisin Abdullahi da Amr da As sannan wa anhu sai hadisin Abi Umama sai hadisin Anas da Malik sai hadisin Umar radiyallahu anhu muka karanci haka hadisin Jubair bin Mut'im karshen hadisin da muka karanta shine hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zada 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawada'a ahadu lillahi illa rafa'ahu Allah 'azza wa jalla rawahu Muslim hadisi a wannan bugu na 556 nan da tara ne ko na'am kuma muna cikin sharhi na wannan hadisai mun tsaya akan fada ta al'allama salihul uthaymin rahimahullahu ta'ala iya cikin bayanin wannan hadisai qala ahlul ilm ba'du ahlul ilm wasu shashan malamai wani daga cikin malamai yace طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله wannan magana ce ta Sufyan rahimahullahu ta'ala yace a farko al'amarin mu mun nemi ilimi ba dan Allah ba kuma galiban wanda ya fara neman ilimi zaka ga iya neman ilimi ne akwai nau'i na so a gwada ana nema akwai nau'i na jiji da kai wannan farkon galiban mai neman ilimi za ka fa'a ba wannan ilimi sai yake illa an ya kuna lillah sai ilimin wannan yake kawai sai dai ya kasance na Allah to haka kuma idan mutum ya nisa a ilimi ko dono lokaci ba abin da yake ƙara mai sai tsoron Allah madauki sai tawado duk mai ilimin da kaga iya da girman kai to da sauran shi ilimi bai ratsa shi ba ko kuma ya ratsa shi baya aiki da shi amma duk mutumin da zai yi aiki da ilimin da yake karanta in dai na Allah ne to ba abin da zai kara mai sai tsoron Allah wannan tsoron Allah zai kusantar da shi zuwa ga Allah madaukaki ya kyautata ikhlasi yayin dan Allah madaukaki shine yace da karshen al'amari ilimin wannan wanda da farko bamu neme shi dan Allah ba bayan ayoyin Allah da hadisai ingantattu sun ratsa mu sai zamanto ya kasance na Allah ne فالعامال الصالحة لا بد أن تربي صاحبها على الإخلاص لله mala yace ayyuka na kirki nagari na kwarai dole ne su tarbiyantar da ma'abocinta akan yi dan Allah madaukaki akan ikhlas fal mutaba'atu wal mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam haka nan biyayya tsantsa ga manzon shi wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata gare shi wa idza kana hadha da'bul islam fi man yu'ta 'ala al-islam wa yu'allam idan ya zamanto wannan salo ne ko al'ada ce ta musulunci ga wanda ake ba dalilin musulunci saboda a jayo zuciyar shi fa innahu yanbaghi lana an nanzura ila hadhihi an-nazra jadiya yana ya kamata a gare mu mu yi lura mu yi tsokaci da irin wannan kallo ko mutanen da ake ba su dukiya don a jawo hankalinsu zamantu sun runguma addinin musulunci fa nu'ti man kana kafiran idza wajadna fihi qurban min al-islam zamu iya ba kafiri dukiyar mu idan mun same shi iya kusa da musulunci ana ga baya da mugun tsatsauran ra'ayi idan an ba shi dan wani abu zai iya shiga musulunci to wannan babu laifi a bashi wani hadihi mu mai kyauta ko mu shirya da shi wani husnul lawul khuluq kuma mu kyautata mai dabi'a mu yi zamantakewa da shi mai kyau kyawawan ɗabi'un mu shi sai taimaka ya zamanto ya shiga cikin musulunci dalilin su bai da tada idan kuma ya shiryu fala in yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min umr ni'am a ce dai Allah madaukaki ya shiryar da wani mutum dalilinka nan an ce rajul min babu taglib in ba haka ba mace ma ta shiga a ce Allah madaukaki ya shiryar da wani dalilinka to shine mafi alkhairi da a baka jajayen raƙuma a wancan lokaci babu dukiyar mai tsada wadda ake ji kamar su amma misali a wannan zamani namu a ce an baka mota darni kiri ko jirgi darni kiri shine shiriwar shi domin duk abin da ya aikata na alkhairi kana da kamar su har tashin kiyama wa kaza aidan alfusaq haka nan su ma fasikan mutane hadihim mushriyar da su insahum billil ka musu galgadi da tabsasawa ka ga mugun mutum ya ta'asa ka zo ka kabrara mai magana ba zai saurare ka kuma dalilin haka Allah madaukaki umarci Musa da Harun su je su ga Fir'aun fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha Allah in kun yi haka nan zai tuna da girman Allah madaukaki kuma ya ji tsoro man kun je ko mun gaskiya ku kuka je da ita da tsauri tsauri ba zai saurara ba musamman ma giyan mulki tana ɗaukar shi na'am qala billin wa billati hiya ahsan da kyawawan magana wala taqul kam mutun yace ana abghiduhum lillah aini ina kiyayya da su saboda Allah ne na'am abghiduhum lillah wa ad'uhum ila Allah kai kiyayya da su a zuciyarka amma duk da haka nan ka kiraye su zuwa Allah madaukaki bughuduka iyyahum lillahi la yamna'uka an tad'uhum ila Allah yayyar da kake musu dan Allah batta hana ka ka kiraye su ka kiraye su saboda zuwa ga Allah madaukaki idan ba a kiran su to wa za a kira kai kana ciki wanda zaka kira suna ciki kinan min zuma me ake so wanda bayya ciki ake kokarin a kira wanda yake ciki sai dai a karantar da shi a fahimtar da shi na'am bal du'uhum ila Allah wa in kunta takrahu ko duk da kana kyamasu to ka kiraye su zuwa ga Allah madaukaki fala'allahum yakununa min ahbabika fillahi yawman min al-ayyam mai yuwa su kasance suna daga cikin masoyanka cikin rana daga cikin rane mu duba mu ga yanda ƴan uwa yanda sunna da farko ta zo irin yanda aka kyame ta aka kyamace ta aka tsangwame ta wanda suka yi ƙiyayya da ita a da yanzu su ne masoya kuma haka suna Allah maɗaukaki ta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abghid baghidaka yawman ma asa an yakuna habibaka yawman ma wa ahbib habibaka yawman ma asa an yabu an yakuna baghidaka yawman ma ka yi ƙiyayya da miƙi- da ƙi- da miƙiyinka kada hankada kaka gwada mai muguwar ƙiyayya domin ana mai yiwuwa wata rana ya kasance ya zama masoyinka wannan ƙiyayya ba ta gushiya za ta ji wata rana an tuna ta za a ji ba daɗi shi ma haka masoyi kaka ba shi soyayya gaba ɗaya tukun domin wata rana iya iya kasancewa maƙiyinka musamman ma a wannan zamani wanda galiban soyayya ana gina ta ne ba kan Allah ba ba dan tsoron Allah ba ba dalilin Allah ba ko manzo sallallahu alaihi wasallam ana gina ta ne dan dukiya dan abu hannu da zaran ya bace ya watsi to shikenan mutane sun watsi daga dake قال وهذا أيضا الفساد نعم ثم ذكر المؤلف الحديث الآخر سنوندا والله لتاه نوندا رحمة الله تقار تبتها قريشيا أم بچونا حديثي دبا أن الرسول عليه الصلاة والسلام شاء من ظهر الله وند سيرا الله دامن چين سقار تبتها قريش قالج ما نقصت صدقة من مالي da ɗai duniya sadaka ba taɓa rage dukiya ba idza tasaddaqa al-insanu fa inna ash-shaytana yaqulu la idan mutun yayi sadaka kaga shedan iya ce mishi idza tasaddaqta naqasa maluka in ho kai sadaka duke ka rabuwa za ta yi iya tama mutun rada bimanihi indaka mi'atu riyal kana da mi'ata riyal kana da riyal misali a 100 kuma a ce jika goma idza tasaddaqta bi asharata idan kai sadaka da riyal goma lam yakun indaka illa 90 ba abin da zai ma saura sai riyal 90 idan naqasa malu fala tasaddaq kinan dukiya ta ragu kakkai sadaka haka shedan zai zo ya taraya mutum in ho kai dukiya ka karewa za ta kullama tasaddaqta yanqus maluka duk lokacin da kai sadaka dukiya ka raguwa za ta yi walakin man la yantiqu 'anil hawa yaqul sai dai wanda baya furici da san rai sai da umarni na Allah shine manzo sallallahu alaihi wasallama iya cewa ma naqasat sadaqatun min mal da dai duniya sadaka ba ta taba rage wata dukiya ba kad tanqusuhu kamman tana iya rage shi a bisa yawa adadin shi ragu lakinnaha taziduhu kayfan wa baraka sai dai tana daɗa shi a yanayin shi kuma da albarka ɗan kaɗankin nan sai Allah maɗaukaki sun ya musu albarka wa rubama hadhihi al'ashara ya'ti badaluha mi'a mai yiwa goma wannan da ka bada mamadinta a samu ɗari kama kala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukaki ke cewa wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlif duk abin da kuka ciyas na wani abu na alkhairi to Allah shi ke mayar da shi ay yaj'aluhu lakum khalafan anhu ajilan wa ajran wa thawaban ajalan ya mai muku da su a nan duniya ajilan da gaugawa Allah sai ya haɓaka wannan dukiya wa ajran kuma ya bada lada wa thawaban da sakamako lada dai ajalan ajilan afwan a lahira. Ƙala ta'ala Allah maɗaukaki na cewa, Matsalin ladina yun fi ƙuna amwalahun fi sabilillah, ka matsali habbatin an bata ta saba a sanabila fi kulli sun bullatin mi'atu habba, kwatamcin wa'anda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillah a cikin tafarki na Allah maɗaukaki, ka matsali habba, kwatamcinsu, kwatamcin ƙwaya ce guda ɗaya da manomi zai shibka ta ambatat saba a sanabi wannan kwaya ta hutu ta aihu ta huddo zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba a cikin kowace zangarniya akwai kwaya ɗari na akadan kwaya ɗari bakwai ɗaya ce taka aka sanya a cikin ƙasa ɗari bakwai ta samu kuma wannan allah misali ne yake bada zangarniya musamman ma in dogon hatsi ne ai ba a zancen ɗari sai dubu ko abin da ya kama da haka waƙad kanan nabi sallallahu alaihi sallama ajwadun nas manzala sallallahu kanan nabi sallallahu alaihi sallama ajwadan nas manzala sallallahu alaihi sallama ya yi kowa kyauta tunda babi ne na jud na kyauta wa kana akramun nas yahi kowa karamci sallallahu alaihi wasallam wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan na kasancewa mafi lokacin da yake kyauta a lokacin watan ramadan hina yalqahu jibril a lokacin da jibril alaihi salam yake gamuwa da shi fa yudarisuhu alquran sai ka karanta alquran wannan ya karanta wannan ya saurara wancan ya karanta wannan ya saurara nam qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajwadu bil khairi min ar-rih al-mursala zala sallallahu alaihi wasallama bangaren kyauta yahi kowa alkhairi yahi iskan da Allah madaukaki zai buga ta wanda Allah in ya sako iska mai daɗi ba ta keɓance wani da wani ko iska guguwa ko abin da ya kamata kowa da kowa samu take قال الريح المرسلة التي أمر الله بها وأرسلها فهي عاصفة سريعة iska da Allah madaukaki ya umarni da ita ya aiko ta ita ce mai iska mai ƙarhi mai gudu mai gaugawa wa ma'a zalika fa rasul sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka manzo wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi asra bil khairi fi ramadan ya yi ta alkhairi a cikin watan ramadan min hadhihi ar-rih al-mursala fa yanbaghi lana an nukaththira min as-sadaqa aw an nakthura min as-sadaqa ya kamata mu yawaita sadaka wal ihsana da kyautata wa khususan fi ramadan musamman ma a cikin watan ramadan wa nukaththir min as-sadaqa aw nukthiru min as-sadaqa mi yawaita sadakoki wa zakawata da da zakka zakka wa bazal ma'ruf da bada duk abin da ya zama to kyakkyawa ne wa igasatul malfuf malfuf da taimakawa mabukaci wanda yake cikin tsananin bukata wa ghairu zalika min anwa'il birr was sila da kuma bayan wannan na dangogin alkhairi da sadar da zumunta wa yazidu al'amma ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam mutane suna dadawa afsa wannan hadisi na manzala sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ma naqasatu sadaqatun min mal suna cewa bal taziduhu bal taziduhu suna dada wannan lafazi bal taziduhu bal taziduhu wa hadha la sihhata la wannan bai inganta ba daga manzala sallallahu alaihi wasallam falam tasih anir rasul sallallahu alaihi wasallam wa innama alladhi sahha anhu qawluhu ma naqasat sadaqatun min mal والزيادة التي تحصل بدل الصدقة dadin wannan wanda take samuwa maimakon sadaka imma kammiyatun wa imma kaifiyatun ko ya zamanto na gwalgwado ne kammiya yawanta wa imma kaifiya ko kuma ya zamanto dadin wannan na yanayi yanda za ta kasance misalin kammiya misalin gwalgwado daduwar da za ta yi أن الله تعالى يفتح لك بابا من الرزق ما كان في حسبانك Allah sai bude ma kohohin arziki wanda baka taba tamani ba kawai sai kaga arziki ya zo ma alkhairi ya zo ma wanda ba zato ba tamani ba ta wannan hanyar kake tamanin shi ba kawai sai kaga ya samu to wannan sai zamanto kammiya ne wal kayfiyatu kuma da yanayi an yunzila Allahu laka albaraka fiha fima baqiya min zalik abinda Allah Allah madaukaki ya sabkar da albarka ya sanya albarka a cikin abin da ya ma saura da dukiya ga ta wakadan ce amma kuma sai Allah ya albarkace ta kaga kai abubuwa da yawa da kudi kada sabanin in dukiya ba ta da albarka sai ka ciyar da makudan dukiya amma kuma in kai tunani mai kai da su sai ka rasa ثم قال صلى الله عليه وسلم سنما ذا الله وند tsirayen Allah da muncin shi tsara tabbata a gare shi ce ma zada Allahu abdan bi afwin illa izza Allah madaukaki bai dadawa wani bawa da dalilin rangwame da yi sai daukaka da buwaya in dai mutum zai yi kayin rangwame yayi kayahiwa mutane to Allah madaukaki sai ya daga darajar shi ya girmama shi idza jana alayka ahadun wa zalamaka fi malika idan wani ya ma ta'addanci ya zalunce ka a cikin dukiyarka aw fi badanika ko a jikinka aw fi ahlika ko a cikin iyalanka aw fi haqqin min huquqika ko kuma a cikin wani haƙƙi daga cikin haƙoƙinka fa inna an-nafsa shahih fa inna an-nafsa shahihatun to horai ita fa mai rowa ce ta aba illa an tantaqima min tana kyama sai face sai ta mai da murtani daga wannan wa an ta'khudha bi haqqika tana umarninka ka dauki haƙƙinka wa hadha lak wannan kuma yancinka ne in kai ba kai laihi ba an zalunce ka ka dau haƙƙinka ba kai laihi ba amma kuma inda kai rangwame wannan shehi qala ta'ala Allah madaukaki na cewa faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma i'tada alaikum wanda ya muku ta'addanci ya zalunce ku fa'tadu alaihi kuma ku kuma ta'addanci bi misli da kwatamcin ma'tada alaikum abin da ya muku zalunci kaka wuce domin an huce an huce gona da iri an huce iyaka mutum ne kawai ya zo ya kwashe ka da mari baka mai komi ba ka kwashe shi da mari baka yi layi to amma ka hin ka kwashe shi da mari karan shi zaka kai hukuma ta hudda ma haƙi alƙali ya hudda ma haƙi domin tana yi wa ya mare ka kaɗan kai in ka mai mugun mare ya zama to sababin wannan ajalin shi ko ta rashin layi amma in hukuma ce to hukuma ta ɗau doka gane ko wa qala ta'ala Allah madaukake ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi in za ku yi uquba ku yi uquba da gwalgwadan abinda aka muku uquba da shi wala yulamul insanu ala zalika kuma in kai ba a zarge ka ba aka malayi karama ba wanda zai zarge ka shari'a ta baka wannan dama sai dai lakin idza hamma bil afu wa haddatha nafsahu bil afu qalat lahu nafsul ammarat bisu inna hadha dhulmun wa dhaf idan mutun yayi yunkuyin yayi rangwame akan zaluncin da aka mai ran shi ta zantar da shi ya yi haƙuri sai mummunan rai wadda take umarni da mummunan abu sai ta ce ai wannan ƙaskanci ne rauni ne kai za a wa kaza za hawa da ne zai ma kaza da shaɗannan mutane su su ta rura ka maimakon su baka haƙuri a'a sai su ta ingiza ka kai ɓanna kai fata afu an shaksin jana alaik au'i ta da alaika yaya za ka yi rangwame a mutumin da ya zalimce ka yi ma ta'addanci ƙala wa huna ya ƙulu rasul alaihi salatu wassalam a nan manzan Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi na cewa wa ma za da Allahu abdan bi afu ni illa izza Allah madaukaki bai dada wani bawa ba dalilin rangwame da yi bai dada mashi wani abu sai girma wal izzatu didda zulm ita kuma izza wannan kishe kaskanci ne wa ma tuhaddithuka bihi nafsuka annaka idha afauta faqad zalalta amama man i'tada alayk a lokacin da ranka take zantar da kai idan kai rangwame ka kaskanta a wajen wanda ya ma zalunci fa hadha min khida'u nafs al-ammarat bisu wannan na daga cikin yaudara ta rai wadda take mummuna da abu mugun abu وناهية عن الخير ده هل انت جمد الخير فإن الله تعالى نعم يثبك على عفوك هذا عزا ورفعة في الدنيا والآخرة للي الله مدوككينا باك لادا أبصارون قمي دكي da ya ɗaukaka matsayinka ya girmama ka a nan duniya da lahira ثم قال صلى الله عليه وسلم سنن manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ce wama tawada ahadu lillahi illa rafa'a da dai duniya mutum bai taba ba kaskantar da kanshi domin Allah madaukaki face sai Allah ya daga darajar shi idan mutumin da yake son daukaka to ya kaskantar da kanshi kuma wata hikima ta Allah madaukaki idan mutum ya nemi girma ya ɗaukakar da kanshi da girman kai da wani matsayi Allah sai sanya mai ƙasƙanci a cikin zukatan mutane mutane za su gane kawai wani girma yake su kuma girman nan ba yadda girma a cikin zukatansu domin bai dan Allah ba bai nemi girma ba ta ɓangaren da ya kamata a nemi girma da shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma tawada ahadu lillahi illa rafa'a ba wanda zai kaskantar da kanshi domin Allah madaukaki face sai Allah ya daga shi wa tawadu'u min hadha al-bab aidan shi ma kaskantar da kai na daga cikin wannan babi wa ba'dun nas tarahu mutakabbiran wasu mutane zaka ga wani mutum zaka ganshi mai girman kai ne wa yuzunna annahu idza tawada lil nas nazal sai zo yayi tamanin cewa ai in ya kaskantar da kanshi ga mutane kamar ya wula ya wulakantar da kanshi ya ya ya zubdar da mutuncin shi walakin al'amru bil aks sai dai al'amarin aksin wannan ne mai da turawa suke cewa contrary ne za ta wada'ata linnas idan ka kaskantar da kanka ga mutane fa innaka tatawada'u lillahi awwalan to kai kana kaskantar da kanka ne ga Allah da farko da farko domin Allah yayi hani ai girman kai kuma yayi umarni a kaskantar da kai wa man tawada'a lillahi yarfa'uhu shi kuma duk wanda ya kaskantar da kanshi ga Allah Allah zai daga darajar shi wa ya'li sha'ana wa yu'la sha'ana sha'anin shi daukaka qawluhu tawada'a lillahi ai laha ma'nayan malai yace fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace wanda ya kaskantar da kanshi ga Allah iya da ma'ana guda biyu al-ma'na al-awwalu ma'ana ta farko an tatawada'a lillahi bil ibadati wa takhda'a wa tanqada li amrillah shine ka kaskantar da kanka ga Allah madaukaki da ibada ka kaskantar da kanka ka jayu ya zuwa umarnin Allah madaukaki Allah ya ce abu kaza aikata a aikata Allah ya hana abu kaza a hannu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da abu aikata ya hana abu a hannu wannan jayuwa ne ga Allah madaukaki almana thani ma'ana ta biyu an tatawada li ibadillahi min ajrillah ka kaskantar da kanka ga bayi na Allah domin Allah madaukaki wakilahuma sababu lirifa kuma dukkan wannan tawadu'u nau'i guda biyu sababi ne na daukaka sawa'un ta tawada'ata tawada'ata lillahi bimtithali amrihi wa shinabi nahyi kai tawadu ne ga Allah da kamantuwa da umarnin shi da nisanta abin da ya hana wa zalika lahu wa ibadatu wannan wa zallalta lahu ka kaskantar da kanshi wa abattahu ka bauta mishi aw tawada'ta li ibadillah ko kuma kai tawadu ne saboda bayina Allah min ajlillah dalilan Allah la khawfan minhum ba wai dan kana jin tsoron su ba wala madaratul lahum kuma ba dan kana so ka musu ruha-ruha ba wala talaban limalin aw ghairi ba dan neman dukiyarsu ba ko wani abu innama tatawadu min ajli Allah azza wajal kana tawadu'i ne domin Allah mai girma da buwaya fa inna Allah ta'ala yarfa'uka to Allah madaukaki zai daukaka sha'aninka fid dunya wal akhirah a duniya da a cikin duniya da lahira fa hadhihi al ahadith kulluha tadullu ala fadl sadaqa wat tabarruk wannan hadisi dukan suna nuni a bisa falala da matsayi na sadaka da tabarru da bada biyan bukatun mutane wa bazalil ma'ruf da aikata kyakkyawa ayyuka wal ihsan ila al ghayr da kyautatawa wasu wa anna zalika min khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma cewa wannan na daga cikin tabi'u da kyawawan tabi'u na manzo sallallahu alaihi wasallam sai mu tsaya akan wannan hadisai abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
kashe su da arzikin
وهذه رفعت كثير بسبب التوالي tawadu والتضامن والجمع والتهاون da kaskan da wulakantar su تداعم tahawun tadamun wannan runguma juna